أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا لو قال أوهي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ubangiji na cewa wa man azlamu man iftara Allah kadiban a cikin azzalumai duka wani azzalumi ne ya fi wanda ya yanka wa Allah ƙarya can baya fanhas da muka yi maganarsa ba yahudin nan da kuma malik ibn sai shi ma ba yahudin nan wanda ya ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da komai wurin wani mutum ba sannan Allah ya ce annabi ya gaya masa قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيسا to dai wannan kafiri ya yi ƙarya wanda ya ce Allah bai saukar da komai akan wasu bayansa ba Allah ya saukar da littattafai wa annabawansa mursalai waɗansu daga cikinsu kuma ya yi wahayi na isarwa ga dukkan mursalai kuma ya yi wahayi wa annabawansa wa man azlamu a cikin azzalumai wani azzalumi ne ya fi mimman istiriyar Allah kaziban wanda yanka wa Allah ƙarya yace Allah bai saukar da wani littafi akan annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam aw qala uhiya ilayya a cikin azzalumai har yanzu banda wannan azzalumin wani azzalumi ne kuma yafi azzalumin da yace shi ma ana masa wahayi na farkon azzalumi ya kore wahayin gaba ɗaya ce ba a yi Allah ya ce azzalimin da dukkan azzalumai kenan domin ya kore littattafan da aka saukar wa annaba su bilule su Ibrahim wa Musa ya kore wahayi kuma azzalimin da ya fi azzalumai duka zalunci shine wanda ya karyan cewa shi ma ana yi masa wahayi kamar Nadir ibn al-Haris kamar Tajahi kamar Musailamatul Kazzabi ga sunan dai waɗanda suka yi dawar annabci a cikin azzalumai duka ba azzalimin da ya fi su zalunci wanda suka yi da'awar ana yi musu wahayi a wani kauli an shigar da abdullahi sa'ad ibn abi sarhin a cikin wannan magana wanda ke rubutun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai da aka saukar da walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin matin thumma khalaqna al-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إزاما فكسونا الإزام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر في سيدنا عمر فتبارك الله أحسن الخالقين أو رواية كما سأكت في إن كان سيدي فتبارك الله أحسن الخالقين ذاك شيء التجانية إن شيء التجانية باء فتا ظاهر هذا وسط طريقة باء زيارة مستولي في نزوك سكن طريقة ذا كلا تصلى يتسكن جوان من سامو ذا إبيه وإياه ذا جمع وظيفة جمع ذكر جمع باء عشان تابع كايدا na baka ɗirga shi tijani ka je ka karɓa ka ce alhamdulillah ka je malamai su gaya maka yadda ake lazumi da wajifa da cikin juma'a da sharjin jauhara to ran sai abin ya buga a zuciyar sai na umar shi ma ce fa tabarakallahu hasan khalidin to shi ma ka shi ma mutumin a wata riwayan an ce shi ma ya faɗi haka annabi yake rubuta sai ce ah to nan gaba maganar ka zan rubuta da maganar da sunan maganar Allah ko maganar Umaru ko maganar ashe kenan dukan mu ana mana wahayi to sai ya gudu ya ridda ya koma makka ya koma makka ya je yana wa annabi ƙarya a cikin zamansa na makka cikin kafir ya ridda amma Allah da ikonsa lokacin da aka fata makkata annabi ya ce duk inda aka ganshi a kashe shi yana daga cikin mutanen da annabi ya bada izini duk inda aka gansu a kashe su to sai ya gudu ya zo ya kama kafar sayyidina Usmanu sayyidina Usmanu ya kawo don kufar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ga Abdullah ibn Abi Sarhin ya zo ya ce yana so a yafe masa annabi yayi shiru sayyidina Usmanu ya sake faɗa annabi yayi shiru ya sake faɗa aka shiru annabi ce to ba shi kenan muku ba ya tashi ya tuba kenan da suka tashi sai annabi ce kai ai shirin din nan da nayi da so nake ne wani ya tashi ya sare mini shi sai wani balan sare ta ai baka nuna mana ko da ido ba ai da ka nuna mana da ido da an gama sai sai ai annabin Allah bayin khayin sulayini to daga nan dai musuluncin sa sai yayi kyau ya tuba ya musulunta musuluncin sa yayi kyau rigingimin da suka afka tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali bai shiga ko daya ba tare da shi na Sayyidina Usmanu ne daga ƙarshe ya roƙi Allah ya rasu hijira tana da shekara talatin da shida ya roƙi Allah ce Allah ina so ka kashe ni ina cikin sallah sai ya yi sallah asubahi kenan ya yi sallama sai ya faɗi ya mutu wannan shine nata su kuma da wancan annabawan ƙarya mun yi maganar su a kwanan baya har suna tambayan sahabbai in sun ga sahabi suna tambaya kamar shi musailama akwai wani abin da aka saukarwa annabin ku in ya faɗa shi ma ya kwaikwayo wani abu irin mai wannan mun karanta a cikin kwanan baya irin waɗannan duka an yi maganar su to shi nadru ibn haris shi ma ya ce gantaka irin ta musailama din na kwaikwayon alqur'ani yana ce wa zari'ati zar'a wal hasidati hasda wal khabithati khabtha haka dai yana wai zai kwaikwayo wa zari'ati to irin waɗannan Allah ce babu azzalimin da ya fi waɗannan masu kore annabci azzalumai ne ba wanda ya fi zalunci masu yin ƙaryan an mutu wahayi kuma azzalumai ne babu wanda ya zalunci to irin wannan in ya faru to kowane nau'i kenan ana nuna irin nau'i kaza domin in ka ce babu wanda ya fi wani tsawo a kaduna to baka da iko ka sake nuna wani mutum ka ce ba wanda ya fi wannan tsawo a kaduna to in ka ce babu wanda ya fi wani tsawo to in za ka ce ba wanda ya fi wani sai dai kauri kuma ko ko baki ko fari ko sirri taka to manazulamu din sun zo cikin alkur'ani sau tara da wau na fa sun zo sau shida da fa to kowanne a ka'idar larabci nan ce ba wanda ya fi wani zalunci to ba za a sake faɗin wani ba kuma to sai dai in nau'in ya canja yanzu nan an ce babu wanda ya fi wanda ya ƙaryata annabawa yake ba a mutu wahayi a cikin azzalir ba kamar su sai dai kuma ta wani bangaren wanda yake ƙaryan shi ma an masa wahayi shi ma ta bangaren sa ba azzalimin da ya fi zalunci irin nasa wannan ya kama ga dukkan mutane da suke da'awa da'awar wahayin ilhama mutum ba abin da ya haɗa shi da wannan harka ya ta da'awa har yana rubuce-rubuce ko ko yana yin maganganu wa mutane to duk wannan ya zama cikin ya fara cikin wannan azzalimin da ake lissafawa a nan kowa ya tsayin da Allah tsaye da shi matsayin da baka samu ba kai ta roƙon Allah Allah matsayin amma in ka yi ƙaryan matsayi cikin walittaka ka yi da'awarsa tun baka samu ba alama ce Allah ba zai baka wannan matsayin ba kenan aw qala uhiya ilayya ko ko wanda yake ƙaryan ce ba cewa an masa wahayi shi ma walam yuha ilayhi shay alhali ku bai masa wahayin komai ba wahayi na annabta ko wahayi na ilhama wa man qala sa unzilu misla ma anzala Allah haka kuma babu azzalimin da yafi wannan mutum zalunci wanda yace ai shi ma launa sha'un da ƙulna misla haza in haza illa a satiru lawwalin irin maganganun da kake faɗa ba larabci bane mu in mun ga dama za mu yi irin su wannan ma azzalimi ne babu azzalimin da wannan mutum zalunci nan guda uku kenan aka shigar cikin wa manazzamu daya aw qal fa unzil misla ma anzala Allah ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أن يبرزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون وأن الظالمين يا رسول الله دسو دسورا دكا ما الظالمين ولو ترى إذ الظالمون duk wanda ya ɗauki wannan suna musamman in sunan ya zarce ya zama shirku irin na waɗannan domin zalunci akwai zalunci na musulmi musulmi ne yana yin zalunci tsakaninsa da mutane ta wajen kuɗi ko ta cin mutuncinsu ko ta ɓace kayansu gidajensu ko gonakinsu ko haƙƙinsu amma musulmi ne to wannan zaluncin bai kai wannan da ake magana ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka masa kukan wannan irin zaluncin da nake magana na cikin musulunci yace a'a wannan zalunci da ake magana a nan shine inna luqman da yake inna shirka la zulmun azim walau tara iz zalimun fi ghamaratil maut ya rasulullahi Allah yana gaya wa annabi da za ka ga waɗannan miyagun azzalumai lokacin da suka shiga cikin magagin mutuwa da za ka ga lokacin da suka shiga cikin magagin mutuwa su gamu da wahalar magagin mutuwa fi ghamaratil maut a lokacin wal mala'ikatu basitu aydihim an turo musu mala'iku sun yi wata mummunar damara da miyagun abubuwa na ban tsoro za su zo su samu waɗannan azzalumai mutuwa ta zo kenan walau tara iz zalimin ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim su zo su matsa waɗannan mutane kowane ɗayan su in zai mutu su matsa masa su ce akhriju anfusakum su ba shi tsoro ke fito da ranka kai da kanka ka fi da ranka ka ba mu in ba haka wayan za mu yi amfani da ƙarfin mu fitar da rai fitar da ranka su ta ba shi tsoro su ta ba shi tsoro kuma da gaske suke yi ba kurayi ba ne yau duk abin da ka karyata wajen malamai ko wajen annabawa sai ka gan shi da ido fiye da yadda malamai suka gaya maka ko ko fiye da yadda annabawa suka gaya maka komi yau sai ka gani da idonka wal mala'ikatu basiru aydihim sun mika hannayensu akhriju anfusakum suna tsawa suna cika fitar da ranka al-yawma yawtizun azabal huni yau za ku gamu da azaba irin ta wulakanci saboda me ma kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi saboda maganan banza da kuke faɗi cewa Allah bai saukar wa kowa komai ba anan kun karyata dukkan annabawa ko kuma ƙaryan masu cewa su ma ana yi musu wahayi ko ko ƙaryan masu ƙaryan alhali ko ba a musu wahayi din ko ko masu ƙaryan cewa abinda annabi ke karantawa dinnan su ma in sun ga dama za su kawo irinsa da kuma sauran hanyoyi iri-iri na zalunci da za a ga lokacin za a gamu da wannan mala'iku na ɗaukar rai ba su du aidiyin su ne musu tsawon a kirji an kusa kuma fitar da ranku al-yawma tujzauna azabal huni yau za ku gamu da azaba za a za a saka muku da wata muguwar azaba ta wulakanci ma kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi saboda ƙarya da kuke wa Allah wa man azlamu man iftari Allah kaziban aka fara cewa taqulu Allah ghayra al-haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun kune wa Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa ba ku ce ya faɗa ko ku abinda Allah ya faɗa ku ce bai faɗa ba duk wanda ya kore annabci da wahayi ya kore abinda Allah ya faɗa ya ce bai faɗa ba duk wanda ya ƙaryan wahayi ya yi wa Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa wace Allah ya faɗa ne suke cewa ba ka bi ɗariƙar tijaniya ɗariƙar tijaniya ina shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu wani sai suke cikin ɗariƙa za a kula da sallah a cikin jama'a an samu jama'a za a yi mai iyaye musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba in ka da na ba ka ɗariƙar ce tijani ko kowa ya ji wannan sharɗi duk inda yake ya tambayi malami ya yi niyyar ya shiga tijaniya a hannuna ya tambayi malami ya koya masa lazimi da wazifa da zikirin juma'a da sharaɗin jauhara domin lokacin da muke ba matan aure wazifa ko mata haka ba mu ba su hannu saboda haka don mu sadu da shi na ba shi hannu ba sharadi ba ne kuma ana ba makaho wazifa kaga bai in mata ta zama kauniya kaga bata ganta ba kenan kai mukaddami bata yi hannu da kai ba saboda haka duk wanda ya ji wannan sharadi ya dauka na ba shi aika tijaniya ne mai kama hannu ya kama hannunsa wa kuntum taqulu alla ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuna ƙaryata abin da Allah ya faɗa ku ce bai faɗa ba mai ƙaryata wahayi kenan abin da Allah bai faɗa ba ku ce ya faɗa masu ƙaryan cewa ana musu wahayi kenan wa kuntum ana ya ti tastajibun sauran ku kuma azzalumai kuna nuna girman kai kun ki ku sallama wa ayoyin Allah kuna nuna girman kai kun ki ku sallama wa ayoyin Allah walau tare idh zalimuna fi ghabaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim wa akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون كنا نون جرما كي كنت تسلما وآيوين الله
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم كما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أنا ودنا ملائكون عذابا suna magana ne wato a maimakon gwamnatin Allah yakan faru wani lokaci bakin annabi Ibrahimu da yake jayayya da su Allah yana ta yujadilu na fi qaumi lut Ibrahimu yana jayayya da mu a cikin labarin mutanen annabi Lut alhali ko ba da Allah yake jayayya ba da mala'ikun Allah waɗanda Allah ya aiko yake ce inna ursilna ila ila qaumi lut wa imratu qa'imatun fa dhahikat fa sharna bi ishaq in wara ishaq yaqub qalat ya waylata har zuwa ga yujadiluna fi qaumi lut to anan mala'iku ne suke magana da waɗannan masu mutuwa amma Allah yana ce da shi ake magana wala qad jitumuna furadi Allah ce ba ga nan ba ai kun dawo mini dai daya kama karagnakum awwala marra kamar yadda muka halitto ku da farko wato ainihin mutane faruwarsu iri biyu ne komawarsu kuma iri biyu ne yakan zuwa cikin alkur'ani da irin wannan siga a lokacin da Allah ya mu gabaki mu muna tsababbu a alamu zarri gaba ɗaya ya yi mu yi magana da mu a lasu rabbikum muka ce bale wannan mun zo gaba ɗaya kenan randa za a yi tashin kiyama kuma za mu dawo ilallahi marji'ukum jami'an za mu dawo gaba ɗaya wurin Allah kaga nan mun zo wurinsa gaba ɗaya a alamu zarri wajen tashi kuma yace mun dawo wajensa gaba daya amma nan kuwa ce jitu muna furadi kowanku ya dawo mai shi ɗai ɗaya a nan mutuwa kenan domin mutuwa kowa shi kadai zai mutu sai dai wanda ajalinsu ya kare wuri ɗaya su mutu su mutu tare kamar yadda lokacin za a shi mutum shi ɗaya za a aiko shi sai da inda tagwai su zo ta tagwaye wargar jitu na furadi kama khalaqnakum awwala marra gashi ka dawo mini kai kadai ina sarautarka ina kuɗinka ina sojojinka in kana da su ina yan sandanka in kana da su ina masu gadinka in kana da su ina ɗalibanka ina bangas naka ka zo kai kaɗai yanzu ina masu bakirji komi zai same ka sai ya gama da su suna ina ga wani abu ya same ka yau domin ainihin babban ma'aikacin gwamnati in ya shiga cikin mota wanda ya isa haɗa shi da odale ɗan sanda sai in ya zauna daidai sai ya buga masa kofa sai haka ya fara ka gani zauna lafiya banda wanda ya sare kaina ba wanda yake taba ka shine ya nuna ya faɗa kenan in ya buga kofa ya rufe sai ya nuna maka haka haka sai ka gani banda wanda ya sare kan na ba wanda yake taba ka zauna lafiya to haka ake wa officers haka dukkan mai damara haka yawa mai gidansa to haka kuma masu gadin da suke gadi kofar gidan masu dukiya ko masu sarauta banda wanda ya gama da su ya kashe su ba za ta mai gida ba haka wanda yake da bangas nasa haka wanda yake da ɗalibai haka wanda yake da barori haka wanda yake da ƴaƴa in ba a gama da mu ba ba za a yi saujansa ba to ba shi ciwon ajali ya zo ina suke masu cewa sai an gama da su a iso kanka gashi an iso kanka suna ina gashi an iso kanka suna ina ka dawo kai kadai yau ba ka da kowa kai kai kadai yaya suna ina Allah yana gaya musu da bakin waɗannan mala'iku masu ban tsoro kamar yadda ka zo duniya da uwarka aka ka aike ka kai kadai ka zo mini wala kad jitu muna furade kama karagnakum awwala marra lokacin na halitta ka wajen cikin uwarka kai kadai na halitta ka kai kadai na fito da kai in ba ta gwaye bane to yanzu ko gashi zaka mutu kai kadai zaka dawo mini ka shigo kabari kai kadai ina masu kirari sai gobi sai ya gama da su ya same ka suna ina wala kad jitu muna furade kama karagnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka ba ku kun bari a baya in kana da mulki ne kana da sojoji ko kana da 'yan sanda ko kana da bangas ko kana da masu gadi ko kana da ɗalibai ko kana da da barori ko kana da ƙatti to yau dai gashi ka ba su duk a baya yau ba wai ko mata ba ka da su yanzu nan in numfashi ga ya ƙara fita ba ka da mace ba ka da baka da dukiya baka da komai komai naka ya zama na mutane kai kan ka fada wani alam daban saboda haka mutane su mai da hankali malamai suna cewa idan mutum ya zo duniya zai yi abokai akwai abokan da ya fi son su akan iyayensa da matansa da ƴaƴansa da dukkan kowa in ba a yi sa'a ba har ma ya fi son su akan Allah da Annabi wannan abokai kuɗi kenan kuɗi aboki kenan babban aboki wallo za ka iya faɗa da uwa da uba da ƴaƴa da mata da sarki da kowa har ma ka faɗa da Allah da Annabi domin ya ce kai kace ba zan yi ba sun yi faɗa to wannan aboki bari ka ji karshen sa ran da ciwon ajali ya kama ka har ka mutu shi bai sani ba shi kuɗi in a banki yake bai sani ba in mota ce tana gudu a kwalta ba ta sani ba in tana duk duk ba ta san in shanu suna ce ba sani ba shi bai san kai ka san shi bai san ka ba kowane mai kuɗi ba ya san kuɗin da kuɗin da ba san shi ba kowane mai kaya kayan shi ne ya san kayan sa kayan sa bai san shi ba kana wahala ka rabu da kowa akan su ba san ka ba to kamar da hankali da irin wannan aboki kar ka yadda irin wannan rana ta same ku ka rabu da Allah ka koma wajen Allah jitumuna furade ka koma wa Allah kai kadai ka bar wa'annan duka abokai aboki na biyu dan adam shi yana da amfani ya fi wannan dan adam in kai aboki da shi in ya ji ciwon ajali ya kama ka maza maza ya babur in babur ne in mota ce a gida ne ko a asibiti ne a ina ne ya je kamar zai komai maza maza likita ina likitocin ne ai magana da su wannan babban mutum ne dole duk abin da a nema a can gasar aji deposit a yi ta komai jimawa ta ya mutu la ilaha illallah ya mutu shi ne zai fara ba da shawara ina za a kai shi a gida ko a ko a makabarta masarin naka ba shi zai fara tunanin katako za a nemo ko itace ko kasko ko menene ko ganye shi zai ya fi kowa zakarkalewa yana share hawaye ka wanda gaske da an ji an tona rami an wanke ka iyakan babban abin da zai kafa ɗaya zai miƙa da ya ka zauna daidai an toka sai zaro kafarsa ba ruwansa da kai sai Allah to wannan aboki kamar da hankali da shi kaji fa iyakarsa kenan ko ya shiga ya zauna ya dan taya kama bai yadda ba ya zaro kafarsa a bunne ka kai kadai da kai sai aikin ka sai Allah kamar da hankali da wannan mugun aboki ku hada kai akan sha'anin Allah kada ku hada kai akan sha'anin sabon Allah kaga iyakarsa kenan ku hada kai akan sha'anin Allah banda sabon Allah aboki na uku shine wanda yake yafi aka fi kwararsa kuma shi yafi taimako shine aikin Allah kaga mutum zai aiki dare da rana har awa 24 zai yi aiki akan kuɗi wallahi rabona da in yi bacci da bakin zai faɗa maka rabona da in yi bacci tun yaushe tun lokaci kaza akan harkar kuɗi haka harkar mulki haka harkar abokai amma ba zai awa 24 ina ibada bai bacci ba ba zai yi ba to saboda haka aka kwari ibada ita kaɗan ake yi amma ita ce mai taimako in kana da ibada aikinka ya yi kyau komi kankantarsa sai ya tsaya ya ga ko a gobara ka mutu ko a ruwa ka mutu ko a mota ko a bakunta ko a gida shi aikin nan yana tare da kai sai ya shiga har cikin kabari sai ya ga yadda ka zauna lafiya tukuna kuma in ka zauna lafiya ma a kabari ba zai barka ba zai yi bin ka can nanu auliya ku bi da filafira saboda haka a mai da hankali abokin farkon nan kuɗi kada yadda da baka da Allah aboki na bi dan adam kada ka yadda da baka da Allah abokinka na karshe aiki mai kyau din nan kai aboki da shi dare da rana shi ne yafi kyau barkaji tuna furade kun dawo mana ku kadai kama karagnakum awwala marra kamar yadda aka halitto ku uwayenku suka haife ku kowa uwarsa ta haife shi kadai ne in ba ta gwayi bane kama karagnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka ba ku na sarauta ne da kuɗi ne da wani irin abu ne kun bari baya yanzu wa ma da ma'akum shu'a'akum ba mu gan ku tare da masu ceton ku wanda duk abin da zai same ka sai ya riga ya same su tukuna ba mu gan su ba in ko masu tsabi ne ce to ina dodo yau ina dodo gashi za ka mutu ina dodo wargaddi tun na fura dai kama kargnakum awwala marra wa taraktum ma kawwalnakum wara'a zuhurikum kun basu a baya wa ma nare ma kun shu'a'akum ba mu gan ku tare da masu ceton nan naku ba allazina za'amtum anna umsikum shuraka waɗanda kuke cewa duk abin da ya same ku suna ciki za su tsaya su ga sai sai sun kubutar da ku in dodon ne in bangas din ne in sojojin ne in yan sandan ne in masu gadi ne in ƴaƴan ne in ɗalibai ne in talakawa ne to suna ina gashi yau da ga abin da bai taɓa samun ka ba yanzu gashi ya same ka suna ina laqad taqadda bainakum ga maka gaskiya ji Allah yau igiya ta yanke tsakaninka da kowa wa dalla ankum ma kuntum tasmune kun ƙarya ta ƙare dan da aiki ba mai makona ba saboda haka ake so mutum ya kikkiawan mutuwa irin ta ayar suratu fussilat mai cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم mutum ya kyakkyawan aiki ya aikata aiki mai kyau ya ji tsoron Allah innal ladina qalu rabbuna Allah zuciya ta kyau kenan sun mastaqamu aiki kuma yayi kyau to in ka zo mutuwa ba damuwa mala'iku za a saukar su su ce maka albishir kyawawa har ka ce ni na ga kun san ne ban san ko ce ai mu ne abokan lokacin da kake bautan Allah mun zo mu maka albishir ne Allah ya shirya maka masauki a ja hankalinka zuwa lahira to wannan shine ake so a kyakkyawan aiki a samu kyakkyawan mutuwa Allah ba mu kyakkyawan mutuwa إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون أن داو إن دا أكتب dama duk inda aka tafi sai a dawo wajen Allah Allah nan dai wato shi ainihin mun yi maganan bisadul hikima da bisadul mashi'a in an ce kafirai sun yi kaza za a yi musu kaza mumine sun yi kaza za a yi musu kaza annaba sun ce kaza an ce musu duk wannan bisadul hikima ne bisadul mashi'a Allah kawai sai abin da yake Allah kadai sai abin da yake wato in an tashi a yawo ya tura mu yawo cikin halittarsa mu dawo wajensa mu ya tura mu yawo cikin halittarsa mu dawo wajensa mu je alamul alamul mulki mu je alamul malakoti ya tura mu alamul jabaruti ya tura mu lahot ya dawo ya nuna mana ahadiyarsa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala tsakaninsa da halittarsa wajen ta wajen zati ba ruwansa da komi ta wajen sunaye da sifofi ne yake tare da halittarsa amma ta wajen zatinsa ta'ala Allah an zalika wani kabira babu wani abu kusa da shi ba wani abu kusa da shi subhanahu wa ta'ala to daga wannan sunaye da sifofi to sai a samu babban abu da za a fara samu daga an zo wajen suna da sifofi a wajen ahadiyya kenan to annabi Muhammad za a samu a ahmadiyya shi za a fara samu sai an sake fitowa an zo wajen muhammadiyya ne shi kuma a same shi da annabi Ibrahim sannan a zo a samu sauran annabawan nan guda uku sannan daga dan an kare kenan an gangaro an zo wajen alamul jabarut kunan za a tadda mala'iku ne da arwahu ne sannan sai a dawo in an sauka in ana maganan alamul khalqi alamul amri to ana canne wancan wurin alamul khalqi wal amr a lokacin ba ko insha Allah in an dawo wajen alamul jabarutin nan to sai ita maganganun rayuka ne mala'iku ne menene ne sai a dawo kuma alamul anwari wajen alamul malakuti to daga nan za a so mu samun asraru na halitta waɗanda ba irin waɗannan ba sannan sai an zo alamul mulki sannan sai a tadda abubuwa komi da jikinsa ba wai hoto kaɗai ba amma alamul misali komi da hotonsa ne amma an zo alamul jabarut alamul mulki sannan za a tadda annabawa da jikunansu a matsayinsu na mutane su za a fara samu a wuri kan an same su a matsayinsu na hakikaninsu yanzu za a sami da matsayinsu na mutane masu cin abinci masu aihuwa masu aure su za a fara samu sannan a samu sahabbansu a samu waliyai sannan a samu muminai in an samu muminai sannan a samu kafirai kafirai da munafikai duk tare suke wannan suna cikin wannan suna koyi sannan a zo wajen kafiran ma wanda suka ba su da Allah sun can kasa da kowane kafiri wato أوقف ظلمات في باب الدين يبس موت من فوق موت من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرجوا لم يتكسر ريحها ومن لم إلا له نور فمار من نور دبا أنك سونا تسير دبو بذا أفار سامو تسير دبو بذا أفار سامو دبو بذا أفار سامو كل أن أدم وجن كما بيري وجن هالي دوكي biri da kowa ya san ya riga san yadda yake kama da mutum biri ya kama da mutum in ji hausawa to doki kuwa ya fi kowace dabba halaye irin na mutuntaka domin doki bai yin kashi da fitar da gaban sarki wai abin kunya ne in sarki yana kansa ba zai kashi ba zai ya kafa wai abin kunya a shigo cikin nabata su wanda za a fara samu na ƙarshe a cikin dabba da abubuwa marasa motsi shine katantanwa rabinta motsi rabinta rashin motsi sannan a isa nabata a shiga cikin ma'adin in an shiga cikin ma'adin shi kenan an shiga cikin ma'adin ƙasa da abin da ke cikin ƙasa su siminti ne su menene duk an gama da su duk an wuce sai a zuwa da anasir guda hudu a da ruwa a da iska a da ita kasar a da wuta to wannan su ne anasir in an dawo kansu kuma an dawo kan kudura da irada da ilmu da hayati har kuma wajen Allah inda aka fito ne an sake dawo wajen Allah har yanzu to haka a koma a dawo a koma a dawo wani za a yi taraki a dauka daga kasa din a yi sama a koma a kai wajen Allah din wasu daga Allah ne za a gangaro a kawo nan a sake komawa الهبل المرتهن كل هكا يجي وما تزال الله إن شاء الله إن الله فارق الهبل والنبي الله إن وند أكتي من شيني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور مكتي وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم مكتي وعند وفاة الغيب لا يعلمها إلا هو وعلم ما في البر والبحر وما تسمع لا يعلمها تشيني دي إن الله فارق الحب والنوى الله شيني مهلكين مهلكين إلى إليه tsire-tsiren da aka faɗi guda biyu an gama kenan iri daga wanda yake mai kwaya wanda yake mai kwaya sai wanda yake mai kwaya irin na dabino wato mai kwaya irin su dawa su shinkafa su gero su sauransu shine habbu nawa kuma wanda yake mai mai kwaya ciki kamar dabino to nan an komo an ɗauka da ƙananan tsire-tsiren an komo babban babban tsire shi ne dabino ɗin wanda ke kusa da dabba ɗin nan an haɗa kenan duka gaba ɗaya da tsiri wanda yake mai ƙwaya a waje da tsiri wanda yake sai an ci abinci a da ƙwayar a can cikin abincin shine dabino mukhrijul hayya min al mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al hayy Allah ɗin nan mu wannan abun mamaki wanda muke jin ayyukansa tun farawanmu da wannan sura shine mai huwa huwa huwa din nan mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza wa huwa al-qahir huwa ibadi huwa al-qadir kun huwa al-qadir shine farid habbi wannan ba yukhrijul hayya min al-mayyit shine mai fitar da mai rai a cikin matacce ya fidda dan kaza a cikin kwai kwai matacce ne kuma ya fidda kwai a cikin kaza kwai matacce ne a fidda cikin kaza mai rai kaza mai rai ne a fidda ita cikin kwai matacce kuma maniyi ruwan maniyi ba shi da rai ko da yake rashin ransa din nan wani abu ne daban domin karfan maniyi guda daya akwai kwayoyi miliyan 60 inji masu masu aikin likita karfuwa ɗaya na da kwayoyin 'ya'yan adam miliyan 60 to wanda duk ya fara shiga in Allah ya ga dama ya karɓe shi ya dan adam da shi to sauran duk sai su zama kaman kaman kaman hudan dorawa kowa da ya san hudan dorawa da ke zuba ga sun takwas ba iyaka amma ɗaya ka za a rage ko biyu ko biyar ko shida to wanda Allah ya karɓa na sai zubar da sauran huren to in Allah ya ga dama ya mai da shi ɗan adam ɗin to kaga wannan ruwan maniyi in banda maganar likita matacce ne amma wajen likita suna da ƙwayoyi masu rai su suke ganin waɗannan ƙwayoyi amma wurin mu matattu ne yukhrijul hayya min al-mayyiti Allah yana fidda matacce mai rai daga cikin matacce shine kaza a cikin kwai ko kuma mutum a ruwan maniyi kuma ya sake fidda matacce a cikin mai rai din shine fito da maniyi a jikin dan adam mai rai ko fito da kwai a jikin kaza mai rai wa mukhrijul mayyit min hayy zalikum Allah wa yake da wannan iko banda Allah wannan Allah fa kenan zalikum Allah wannan fa kenan zalikum Allah يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون kun ji fa irin aikin Allah dodo yana iya yin wannan shedan yana iya yi katti suna iya yi to saboda haka ku bar komai ku bar dodo ku bar katti ku bar ko shedan ku dawo ku bauta Allah wannan zalikum wannan zalikum Allah fa ne to ku dan me za a jiyar da hankalinku a raba ku da gaskiya ku kama kariya
فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تدبير العزيز العليم فارق الإصباح الله wanda yake keta kwaya ya fitar da tsiri ka gan shi kwaya ne matacce an shuka amma ya fito da wata kaba kabar ta zama shinkafa ko ta zama gero ko ta zama dawa gwargwadon da abin da ka shuka ko kuwa ya keta kwayar dabino a fitar da wani koren abu ya- ana bin sa ya zama dabino ko ko duk kowace kwaya yadda yake keto asubani da asuba yadda yake keta kwai ya fitar da ɗan kaza haka yake keto asbahi kuma da asuba farikul isbahi wa ja'ilul laili sakana shine wanda ya kawo dare domin kowa ya natsu ya huta a yanke shari'a tsakanin jiki da rai jiki an ɗauko shi ne daga ruwa wanda aka kwaba da ƙasa baya son motsi ba sha'aninsa bane ƙasa motsi ba sha'aninta bane shiru shine sha'anin ƙasa shi ko ruhi kawai shi ba sha'aninsa bane motsi shine aikinsa sai aka ɗau aka ɗaure su wuri ɗaya suna wahal da juna jiki bai samu ya huta ba shi rai bai samu ya wala ba to in dare ya yi sai a yi musu shari'a a karɓi jikin a kwantar akan gado ko akan katiba ko a ƙasa a saki rai ko ma inda ka saba ya tafi don Allah tafi wai an yi bacci kenan sai a bar zare tsakanin wannan jiki da wancan rai don don ba a kare ba ba a kare da shi ba wannan shi ne bacci shi hu hu hu hu hu hu shi ne numfashi Allah kenan ya dinga faɗin hu hu din nan to sai lokacin da ake so ya tashi in an yawa tatas to wannan jiki ya huta shi kuma rai ya yawo ya huta sai a sake haɗa su sake tashi kuma su yi aikin duniya su yi aikin addini in mai addini ne har awa takwas har yanzu sannan kuma a ɗebi awa biyu biyu biyu biyu saboda waɗansu dalilai awa biyu na tsakanin azar da la'asar saboda ka je ka ga manyan mutane ka ga mutanen ka gaisa da mutane ka ka samu karuwa sannan awa biyu har yanzu na hutawa sannan awa biyu na yin bankwana a samu su haka dai aka raba abin to salibul isbahi wa ja'ilul layli sakanan Allah shine yake ta subahi shine kuma ya mai da dare lokacin hutawa ra'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati min ilahun ghayru Allah yatikum bi diya afala tasma'un قل رأيتم إن جعل الله لكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الله تنشي يكاو من الدنيا دم كنت مهوتا الله سيكاو من رانا دم يبوء من ولي مقولي من أبيسي da Allah ya bar dare shi kadai cikin duhu babu rana wa zai kawo muku rana da fa halaka kenan domin babu inda zai bushe rana ce take busar da itatuwa take busar da gini take busar da wurin zama take busar da abinci mu samu ci abinci in ba ranar babu komai kenan in kuma ranar ta zo in ba a kawo dare ba za ta kona mu narki shi nan ko ba jin daɗi saboda haka Allah ya kawo mana dare ya kawo mana rana wa ja'ilul layli sakana ya kawo mana dare don mu kwanta mu huta wa ja'ilul layli sakana wash-shamsa wal qamara husbanan shine kuma ya kawo mana rana don mu yi lissafi na kwanaki ya kawo mana wata don mu yi lissafi na watanni da shekaru wa ja'ilul layli sakana wash-shamsa wal qamara husbanan zalika yin wannan kawo wata da rana din nan takdiru shiri ne irin na al-azizil alim zalika takdiru al-azizil alim shiri ne irin na Allah mai iko masani wato ya kawo mana yadda zamu lissafa raneku da darare mu san lokacin ibadunmu mu san lokacin a- watan azumi ya zo watan babbar sallah ya zo watan karamar sallah ya zo idda ta cika alkawarin da aka yi ya cika duk dai saboda husbanan don a samu yin lissafi zalika wannan shiri na takdirul azizul alimi ne shiri ne na mai iko masani
وهو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون waɗannan abubuwa da aka lissafo dai kowane mai dodo ya san dodonsa ba iya yi saboda haka a daina bautan dodo a bauta wannan kuma ba wani wanda iya yi a daina bauta kowa a koma bauta Allah shi kadai a kadai tashi huwa allazi ja'alakum nujuma Allah ne ya halicci rana da wata da taurari amma bai halicci rana don a bauta mata ba bai halicci wata don a bauta masa ba ba harci tauraro don abauta masa ba balle kafin suka ce haza rabbi haza rabbi haza rabbi kafin annabi ibrahim alaihi salam to huwa da jalakun nujuma allah shine ya halitta muku taurari litata dubiya fi zulumatil barri wal bahr don ku gane hanya da waɗannan taurari wato ƙasashen larabawa inda wannan alkur'ani ya sauka sahara ne ba su da hanyoyi idan an yi tafiya in iska ta zo ta kaɗa sai a rasa ta inda aka bi to sai a samu wani mutum ana kiransa khirrit masanin hanya to sai dare ya yi a lada da shi ya jagorar tafiya a ɗauki hanya a yi ta yi tauraro ne zai nuna masa ta inda zai bi shi wannan khirritin nan ha kuma masu tafiya a cikin jirgin ruwa da daddare tauraro ne ke nuna musu hanya wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da wannan alamomi da tauraro shine Allah yake nuna mutane hanya yanzu kuma an samu campus an samu kwamfuta mai nuna waɗannan duk dai daga Allah din ne domin Allah ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna ya halitta mana rana mun santa mun san amfaninta ya halicci wata mun san shi mun san amfaninsa ya halicci taurari mun san su mun san amfaninsu yanzu ko ya halitta mana waɗannan waɗanda suke mana amfani irin waɗanda taurarin suke yi inda tauraro ake dubawa a gane hanya cikin duhun dare ko a sama ko a ruwa to yanzu akwai abin da ake dubawa wanda Allah ya yi shi ta hannun waɗansu bayinsa kwamfuta da su ake duba huwa lalzi alakum nujuma litatadu biha fi zulumatil barri wal bahr don ku gane hanya da su fi zulumatil barri a cikin duffan waje wal bahari da duffan ruwa don ku gane hanya bar fassalna la ya tilika min ya'lamun ya rasulullahi hakika muna yin bayani filla filla filla don mutane su sani hakika ko mai hankali ya sani duk wanda yake bin wannan alkur'ani ke bin an masa bayani filla filla ya gane Allah shine gaskiya aikin Allah shine gaskiya a sallami komai a koma wajen Allah وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أنا أكس سورة النهل سورة النهل da Allahn aka soma sai mala'iku sai ɗan adam sai dabbobi sai tsire-tsire sai amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma shaykun yunazzilu malaikata min ruhi min amri ala man yasha min ibadihi anzilu la ilaha illa ana fattaqun khalaqa as-samawati bil haqqi ta'ala ma shaykun khalaqa al-insana min fitrin wa khazim min har zuwa shajara da nabat duka nan kuwa da tsire-tsire aka soma an soma da tsire-tsire har a kai wajen dan adam sa kai wajen Allah ce la tudriku lafsaru wa yudriku lafsara inna Allah fadiul habbi wan nabi yanzu mun iso mun wuce mun wuce tsire tsire mun wuce dabbobi yukhrijul hayya min al-mayyit mukhrijul mayyit min al-hayy domin dabbobin iri biyu ne dabba mai fata kunne dabbar take da fata kunne irin wannan to ba ta yin kwai haihuwa take yi duk dabbar da ramin kunne gare ta ba ta da fata kunne to kwai take yi ba ta haihuwa to duk an faɗi zanen yi kurjin hayyame da mukhrijul mayyit min duk an gama da dabba gaba daya kuma yadda aka gama da ganyaye da itatuwa a cikin kwayoyi guda biyun nan to haka aka gama da dabbobi wanda suke aihuwa da kwai da wanda suke aihuwa da farjin su duk an gama da su kenan an iso babban dabba dan adam kenan wa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah nan shine ya halicce ku da rai guda daya shine annabi annabi Adam alaihi salam wa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustawda' ya halicce ku da rai guda ɗaya wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashiyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma sadda wallahi rabbahuma la inati za sala illa kunna min shakirin Allah ne ya halicce ku da rai guda ɗaya wanda ya tsago matar wannan mutumin daga hakarkarinsa na hagun fa mustaqarrun wa mustawda'un daga nan sai kuka yi ta tafiya ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جاء نطفة في قرير مكين haka dai daga zarowa sai ajiyewa zarowa sai ajiyewa wato dan adam namiji shi ƴaƴansa kullum suna jikinsa ne amma mace wurin ajiya ne nisa'ukum harsul lakum fatu harsukum annishitum wa mustaqarrun wurin zama cikin tsotson uba wa mustauda da wurin ajiya cikin uwa qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun haqiqa mun yi bayani filla filla inda mutane suna da fahimta muna nan muna fahimta Allah
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه هبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينحه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء بامني مغانا سما إن الله فارق الحب والنبي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك والله فانيته فكون فارق الإصباح وجاء الليل سكن والشمس والقمر سبحانه ذلك تقدير الذي هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا في ظلمات البر والبحر قد فصل الآيات لقوم يعلمون آه وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم أن يمغن السماء هو الذي أنزل من السماء ماء shine wanda ya saukar da ruwa daga saman nan da kuka ji wanda aka ambata وهو الذي أنزل من السماء ma'an. فأخرجنا به نبات كل شيء waɗancan ƙwayoyi guda biyu da muka ambata muku ƙwayar da take a bayyane ita ce ake ci in an fara kwanso sai a ci da ƙwayar da sai an ci abinci sannan a tadda ƙwayar can ciki mun ambata muku to da wannan ruwan da yake sakowa daga sama ne wa wanda an zalmi sama fa akharina bihi nabata kulli shay'in da wannan ruwan ne muka tsirar da dukkan tsire-tsire kowanne na ciyayi da ganyaye wato su ma masu fata kunne din da masu ramin kunne su ciya su tsire-tsiren ma kamar mutane masu yin kwai da masu yin aihuwa fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhrij minhu habban mutarakiban wanda da farko in ka shuka tukunna in ka shuka wannan gawa ta wannan kwaya ko kwayar din kwayar kara din ko kwayar itace din in ka shuka wani ganye ne kore zai fito a raba su gida biyu ɗaya yi ƙasa ya wakilci abin da zai fito sama ɗaya yi sama ya wakilci abin da yake a ƙasa na ƙasan nan yana tsotson ruwa da albarkar da take cikin wannan ƙasar shi ko na sama yana shan raba yana shan iska yana shan numfashin mutane saboda ya ba itacen nan dama ya samu ya ba da abin da aka ce ake so ya bayar ɗin wannan ya yi ƙasa ya yi fari sunansa saiwa wannan ya yi sama ya yi kore sunansa itace in itace ne ko kara in kara ne wa huwa alladhi anzala misan fakhar min nabati kulli shay'in fakhar na minhu khadiran nukhrij minhu habban mutarakiban kana bin sa a hankali a hankali tun yana kore har ya zama kara yayi gaba ya fidda kwayoyi su hau juna ko kuma kana bin sa yana yana ganye yana ganye har ya zama itace itacen har yayi huda har yayi ƴaƴa ƴaƴan kaga sun aihu sun hau juna nukhrij min habban mutarakiba wa min an-nakhli min tal'iha qinwanun daniya in ko ana maganan dabino ne domin shine yawancin abincin larabawa in ana maganan dabino ne min tal'iha qinwanun daniya daga nan sai a fitar da huda irin ta dabino daga hudan nan sai nono irin na dabino ya fito ya fito ya fitar da ‘ya'ya ‘ya'yan sai su gangaro su yi kusa da mutane inwanun daniya wajen natun min anabin wato ba za mu takaita akan maganar dabino ba ne da gonaki iri-iri na itatuwa iri-iri wajen natun min anabin inabi ne abubuwan da larawa suka fi sani wa zar'in wa والزيتون والرمان da zaitun ne da rumman ne irin wannan itatuwa su ne abincin yawancin abincin middle east wato a sharqul ausat inda alkur'ani ya sauka saboda haka ake ambaton su domin su suka fi sani akan sauran tsire-tsire wazzaituna war rummana mushtabihan wa ghayra mutashabih sai ga suna kama da juna a gani da ido amma in ka bambara da baki sai ga ɗanɗaninsa daban-daban in ka gansu da ido suna kama da juna amma in ka gatsa sai ka ga ɗanɗaninsu ya zama daban mushtabihan wa ghayra mutashabih unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ihi to Allah ku dubi ikon Allah lokacin da yake tsirar da wannan abu ya kai shi matsayinsa har ya soma yin huda har ya soma yin aihuwa har ya soma yaya to Allah ku dubi wannan irin iko na Allah wa yan'ihi ku dubi kuma yadda yake nuna kowanne an san irin nunansa wani yana kore har yana yana kore ne amma ya nuna wani kuma sai yayi ja yake nuna wani sai yayi baki yake nuna wani sai yayi fatsi yake nuna unzuru ila samari za asmara wa yan'ihi da nunansa inna fi zalikum in kun biyo mu tunda muka so mu wannan bayani isowa nan la ayatin ya ishe ku abubuwan mamaki liqaumin yuminuna a wurin mutanen da za su yi imani da Allah duk wanda ya ji wannan bayani bayanai ya ishe shi imani da Allah
assalamu alaikum wa rahmatullahi zuwa ga shi bayan gaisuwa da fatan alheri daga masoyinka Alhaji Sani Halliru baka Allah ya kara maka lafiya ya kara maka girma ga tsakanin yara dubu uku daga hannun Alhaji Aliyu ma da yakin bade ke kawo maka Allah saka da alheri Allah ya karba
kuma sai ah, Hajiya Halima da sadakata mai ruwan su ma sun aiko da ah, kasuwan bacci sun aiko da naira ɗari da ashirin Allah saka da alheri sai kuma matan shi sai kuma halima suna da yawa masu sadaka irin waɗannan masu nema a musa masu sadaka duka Allah ya san su Allah ya san sadakan su ba wani abu ne wanda sai an faɗa kowa ya ji ba wanda aka yi domin sa ya sani Ah, Allah ya karba musu sadakan su Allah ya biya musu bukata abinda suke nema Allah ya ba su abinda suke tsoro Allah ya kiyaye su sai kuma takarda daga hannun kanar iliyasu adama da maijo abdullahi dalisu da brigadier haruna adama zuwa ga shayi ce malami bayan duban gaisuwa da da fatan allah ya kara maka daukaka da lafiya amin bayan haka don allah shehu ina son malam ya mini ƙarin bayani akan tafsirin da na gani malamai suka yi na ayan nan ta cikin suratul yunusa wanda wato aya ta ta biyar da kuma waccan aya ta cikin suratul yasin aya ta talatin da tara domin abin ya likitar da ni ya likitar da mu gaba ɗaya jama'a na nan muna sun mala a tsayi bai faɗi aya ba mu ai gaddawa ne mu ba yan boko bane bayan wannan cewa aya ta tara aya ta biyar aya ta shida mu gaddawa ba ba mu da wannan mu qur'ani ne muka haddace Don Allah- yan boko suke sha'awa ta aya ta tara aya saboda su bible su bible ba su yadda ka faɗi karatu da ka ba sai ka faɗi inda yake da lambar da yake mu ku masu qur'ani da ka faɗe shi mu mun san shi mai ji ya sani ba sai mun ce aya ta tara aya ta shida aya ta kaza ba bambancin tsakanin mu da su kenan don don Allah ya ce aya ta tara aya ta shida cikin surun yunus wannan sai an nemo kenan mu gaddawa ne don Allah na fasira da ina son shehu ya mai ƙarin bayani akan wani hadisi kuma na cikin littafin muwadda wanda mashau ya karanta wanda na shafi da ɗari da sittin da tara wato a shaharu a tufa'atu wa shiruna yawman la tusumu illa bi ru'yati illa Oho.
ta tarahu eh da kuma shi ma ina son na kasa fahimta ina son malama wato ainihin sha'anin wata yana so a yi maganan wata ne kama azumi da ajiye azumi kama azumi da ajiye azumi maganan su sun zo cikin suratu yunusa kamar yadda ya faɗi sun zo cikin suratu suratu yasin kamar yadda ya faɗi Ah, masu tafsiri ne suka ce idan wata zai cika yastatiru lilailataini in kana sharu salatina wa laila in kana sharu tisan wa ishirin wannan tafsiri ne ba ayin qur'ani bane idan wata zai cika zai ɓuya kwana dare biyu in ba zai cika ba zai ɓuya dare ɗaya wannan maganan malamai ne saboda haka idan wani lokaci ya zo irin wannan lokacin da muke ciki yanzu aka rasa inda watan zai ɓuya sai mu dawo kan hadisi annabi mai bayanin addini da yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata salatin in kun ga wata ku yi azumi in kun ga wata ku sha ruwa in wata ya ɓuya ku cika lissafi kwana talatin to wata bai ɓuya ba ya za mu yi kenan sai mu sai in wata bai ɓuya ba sai mu yi azumi in wata bai buya ba sai mu sha ruwa sai ran da wata wata ya buya ma cika talatin yanzu mun je lahira Allah ya tambaye mu me yasa kuke yin azumi kullum wata baya cika sai mu ce ya ubangiji annabin ka mai gaskiya ya ce in mun ga wata mu kama azumi in mun ga wata mu sha ruwa in wata ya buya mu yi lissafi kwana 30 wallahi watan bai buya ba shi kenan sai Allah ya bar mu amma in ba haka ce ba ba za mu da haka ce ba masu tajididi suna nan a waje to masu tajdidi an muku tajdidi tajdidi dariƙar tijaniya masu kamin tijaniya na riga na gaya muku sharadi an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba a ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a za a girma iyaye za a yi jami'in wazifa da jami'in cikin juma'a ba a shantawa duk wanda ya ji wannan sharadi na ba shi dariƙar tijaniya ya je wajen muƙaddami ya gaya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a da sharadin jauhara muna fatan malamin wannan game da game da shine
a lokacin ya karewa to Allah ji kan mu Allah ji kan mu iyayen mu da iyayen iyayen mu Allah ji kan mu Allah ji kan iyayen mu da iyayen iyayen da malamu da malamu muna godiya wa gwamnatin tarayya tunda ta ji kukan mu akan wannan shanin alhazai muna wa gwamnatin tarayya godiya muna mata addu'a Allah ya kiyaye su Allah ya taimake su yadda suka share mana wannan hawaye su ma Allah ya biya musu bukata Allah ya kiyaye su mun gode akan maganar shanin alhazai da aka yaye mana wannan damuwa namu na maganar canji ko da yake an ba mu 500 din da mun gode alhamdulillah wanda yake son da yawa ya je nema da yawa albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah jikan mu Allah jikan iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shonan mu da alheri Allah jikan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana addinin mu da imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maimaita mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج إليك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين